من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau shine iri na goma ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 20 ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul a'raf tafsiri na dare mun kwana daidai aya ta ɗari da hamsin da biyar inda annabi musa alaihissalam yake ta addu'a yake ƙasƙantar da kai ga ubangijinsa sa'ilin da an ka kashe mutum saba'in allah ya karɓi rayuwarsu an ka turo tsawa ta halakar da su, to annabi Musa na miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Ubangiji ne, na cewa wannan jarabawa ce daga Ubangiji, wanda Ubangiji haka yake shirar da wanda ya so yake batar da wanda ya so. Yana roƙon Ubangiji, yana mai ƙasƙantar da kai gare shi, har ya kai inda yake cewa an waliyuna, Allah kai ne majibincin lamarinmu, faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu, wa anta khairul ghafirin. duk wani mai gafarta wa Ubangiji kai ne mafi alkhairin duk masu gafara. To, addu'a na Musa ba ta tsaya daga nan ba, ya ci gaba kuma ya ce, Waktub lana, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك mm.
قال عذابي أصيب به من أشاء Mm.
ورحمتي وسعت كل شيء
Mm.
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة Mm.
والذين هم بآياتنا يؤمنون
Annabi Musa ci gaba, ya ce, Waktub lana, ya Ubangiji ka tabbatar muna, shi ne waktub lana, ka tabbatar muna fi hazihi duniya a cikin nan rayuwar duniya, hasanatan ka tabbatar muna kyakkyawa, ma'ana mu samu dacewa, mu samu rayuwa ingantatta domin mu ji daɗin bauta gare ka. Wafil akhira haka ma ini na ƙarshe, ka tabbatar muna kyakkyawa ka ba mu rayuwa ingantatta. Wannan aya ko in ce gaban wannan aya tamkar ayar da Allah ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Duk ma'ana su guda ce. Eh duk ma'ana guda ce. Ma'ana sai alqur'ani na karantar da mu ashe annaba da manzanni su kansu suna fata ga Allah ya tabbatar da sunan duniya su samu kyakkyawar rayuwa haka ma gobe kiyama. Domin kyakkyawar rayuwa, ingantattar rayuwa, shi ke sai ya mutu ya iya bayar da abin da Allah ya farlanta mai cikin natsuwa. Ibada da kuke gani, in babu tallafi, babu gudunmuwa, babu goyon baya, to akwai da gani a cikinta. Shi yasa Qur'ani yake karantar da annaba da manzanni ma suna roƙo Allah ya tabbatar da su ya ba su cin nasara. Annabi da kai ne yake cewa waje Allah na min ladunka waliyan, waje Allah na min ladunka nasira. Wannan da'awa da nake yi Allah sai ya min waliyan mai kama min a cikin wannan da'awa. Haka waje Allah na min ladunka nasiran, ka kamin mataimaki daga gare ka wanda zai tallafa mu wannan da'awar tawa. saboda da'awa bahaushe ce ba ta sai da dawa ma'ana ba za ka iya karantar da al'umma ba ka wa'azantar da su ka ilmantar da su dole sai ka samu natsuwar rayuwa in babu natsuwar rayuwa dole kake da shauki na ka tsaya karantar da al'umma in babu dawa nan sai a same ka shiga dawa wurin neman dawa mun fahimta ko to shi sa annaba da manzon suke roƙon Allah annabi Musa ga ce waktub lana fi hadhihi dunya hasana Allah ka tabbatar muna a cikin wannan rayuwar duniya ka bamu kyakkyawa wa fil akhirati hasana haka ma ini na karshe mu ma Allah muna roƙonka ka bamu duniya duniyar lahira ingantattu yace inna huduna ilaika ya Allah mu muna masu komawa zuwa gare ka wannan duka annabi Musa yana ta tuba ne yana ta roƙon ubangiji a samu dai a tada waɗancan bayan Allah kamar yadda bayani ya gabata Ala sai Allah ya ce mishi azabi usibu biha usibu bihi man asha lalle azabata ina sabkar da ita ina abkar da ita akan wanda ni so wanda ni ga dama sai da azabtar da su wa rahmati amma rahmata wasi'at kulli shay'in ta yalwaci kowa da komi rahama ubangiji ke yasa kun ga kowa yana cikin rahama ubangiji hatta kahirai suna cikin rahama ubangiji saboda rahama ta duniya Allah bai kebantar da ita ba sai ga mummunai, kowa yana samu. Kullum nomin da ha'ula'i, wa ha'ula'i, ina ba'i rabbik, kowa Allah na bashi. kowa Allah na bashi to shine an- Allah ke karantar da mu lalle rahama ta wasa'at kullu shay'in ta yalwata kowa da kowa ko in ce ta yalwata kowa da komi kowa shi a cikin rahama ubangiji Allah ya ce amma alƙiyama fasa aktubuha zan tabbatar da ita keɓance lillazina yattaquna ga mashin tsoron Allah amma duniya fa kowa na cikin ta ayi musharaka da kowa kaga dare rahama ubangiji ce mu yi musharaka ta da kafirai ini ya shigo rahama ubangiji ne ko ba haka ba mu yi musharaka ta da kafirai a saukar da ruwan sama mu yi musharaka su da kafirai tsiro ya hito mu yi musharaka da kafirai duk wani abu da muke ne imtuwa da su mushrikai ma kafirai suna wani imtuwa da shi wasu ma sai su yi ku rayuwa su yi ku samun rayuwa ta ta gari ma'ana abin da za su gina rayuwa sai su yi ku wadata nan duniya yalla mun fahimta sai ku sai su yi ku abin da za su sa- sarrafa tasrifi da shi su su ji daɗi da shi su su ni'imtu da shi saboda duniya ce duniya babu ta cikin ma'aunin ubangiji babu ta cikin abin da Allah ya saya cikin ma'auni da an ba mutum ita ba a cewa Allah na so yayi yalla mun fahimta amma alkiyama Allah ce fa sa'aktubuha ita rahamata zan kebantar da ita shi Allah yake nuhi zan tabbatar da ita lillazina yattaquna masu jin tsoron Allah Allah ka sa mu ne Allah ya ce siffa su su wannan masu jin tsoron Allah Allah ya ce wa yutuna zakata wanda kuma su ne masu bayar da zakar dukiyoyinsu in ma talakawa ne wa yutuna zakata suna ba da zakkar gangar jikinsu domin zakata su gida biyu akwai zakatul mal akwai zakatul nafs zakatul nafs shine ka tsarkake rayuwarka daga duk abin da ake kira sabon ubangiji ka kiyaye rayuwarka in ka yi haka ba da zakar rayuwarka zakar dukiya dukiya ta kai nisabin zakka ka fitar da zakar dukiya to duk masu imani suna bayar da wannan zakka zakar dukiya da zak- da zakka ta jiki Allah ya ce wallazina sune waɗanda bi ayatina da ayoyinmu ne yu'minu suke imani To Allah ci gaba yana karantar da mu siffofinsu kuma, allazina الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
mm.
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات Mm.
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم Mm.
والأغلال التي كانت عليهم Mm.
فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه Mm.
أولئك هم المفلحون To wannan bayan Ubangiji wanda Allah ce zai keɓantar da wannan rahama gare su ini na ƙarshe, har yau ragowar siffofinsu, Allah ce allazina su ne waɗanda yattabi'unar rasula su ne masu biyan manzon nan, annabiya, annabin nan, al'ummiya ba ummiye, wanda baya rubutawa baya karantawa. wanda Allah ya takar da shi daga cikin al'ummar da suke ummiyuna, ba su rubuta ba su karantawa, don mai an siffanta larabu da cewa ummiyuna saboda wani manzo bai taɓa zo musu ba. Mun fahimta, ba manzon da taɓa zo musu balle a ce su yi karatu, sun san karatu, sun iya rubuta sun iya karantawa. To, annabi daga cikinsu Allah ya takar da shi. To, kuma don al'umma, duk mutum da za a kiran shi da za a kire shi da wannan suna a kire shi ummiyu to an tauye an tauye darajar shi amma shi annabi a a kire shi da wannan siffa an darajanta shi da Allah ya kebantar da wannan ummiyi abin nan ummiyu gare shi an ce ummiyu wanda shi baya rubutawa in ka rubuta bai karanta maka shi haka Allah ya yi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka rubutu ka ce rubuta min kaza ya rubuta ma baya yi ka karanta bai iya karantawa ba haka Allah ya yi shi duk abinda an kai mai wahayi sai dai ya haddace shi ya karanta shi ya zamna kuma har abada mun fahimta ko amma yanzu kaga duk cikin mu wanda bai iya rubutawa in ka rubuta bai iya karantawa ai tawaya ta gare tawaya ce gare shi ko ba haka ba amma shi annabi kuma dokaka ce gare shi to shine Allah ya bashi wannan siffa annabiya abinna ar-rasul annabiya al-ummiya wanda yake manzo annabi kuma ba ummi Allah ya ce alladhina yajidunahu wanda su ahlul kitabi yajidunahu sun tarar da shi maktuban rubuce sun tarar da shi rubuce ma'ana siffofi ne sun tarar da siffofin annabi rubuce indahum a wurinsu fit taurati a cikin at-taura wali injila haka ma daga cikin injila duk sun tar- abin nan sun tarar da siffar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi ya amurhum yana umarnin su bil ma'ruf da kyakkyawa yana umarnin su da kyakkyawa duk abin da yake kyakkyawa shi yake wa al'umma umarni da shi wa yanhahum 'anil munkari kuma yana hanin su daga abin da yake munkari duk wani lala abu mai kan bawa mahalaka annabi yana hanin mutane akai wa yuhillu lahum tayyibat kuma annabi yana halitta musu dukkanin dada da abubuwa tayyibat duk wani abu mai dadi na halal annabi Allah ya turo shi ne ya halitta shi ga al'umma shi yasa maluma sun ce in har akwai ma wanda ya dace shi kiyayya da annabi su yahudu ahli kitab bai kamata su kiyayya da annabi saboda mun gani bayan irin abubuwan da Allah ya haramta musu duk abu mai dadi dangi abu mai dadi Allah ya yi mi ya haramta musu amma ga zawwa annabi duk ta sanadiyyar zawwa ta Allah ya halitta musu duk wani dada da abubuwa duk abin da an ka hana musu ci an ka haramta musu zawwa annabi Allah ya aiko annabi ya halitta shi gare su shine wa yuhillu lahum tayyibat yana halitta musu jadada abubuwa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kuma yana haramtawa gare su yana haramta musu khaba'ith duk abin da yake mummuna duk abin da idan ka ci shi yana cutar da kai yana cutar da lahiyarka yana cutar da jikinka to annabi Allah ya aiko shi ya haramta mu bayu duk wani duk wani abu mai cutar da su ƙarshe wannan aya hatta ba kwaya abin nan hargila duk wani kene mai cutarwa duk abu mai cutar da ɗan adam ƙarshe wannan aya haramun ne duk mai cewa aka mai aya da shan taba ƙarar inda an kire taba wannan daman jayayya ce ta irin wanda shi da ya samu riba a kansu da an ce khaba'is abu mai cutarwa komi duk wani abu wanda kasa yana cutarwa ba sai taba ba kawai duk wani dangi abu mai cutarwa yana ciki to Allah ya turo annabi ya haramta mu bawo shi aiko taba tana ciki ko ba haka ba kuma aya da Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa rayukan ku cikin halaka ai ta ba tana jefa mutane cikin halaka tana ciki illa mun fahimta to shine Allah ya ce annabi Allah ya turo shi ne bayan halatta mutane abubuwan suke dadada wa yuharrimu alaihimul khaba'is kuma ya zo ya haramta musu duk abubuwan da suke masu cutar da bayu masu cutar da jiki duk abinda an ka auna shi yana cutar da jiki yana sai ya rashin lahiya to annabi ya zo ya hana mutane cin shi Allah ya ci gaba yana karantar da cewa daga cikin sifofin annabi wa yadau anhum israhum kuma Allah ya turo annabi ne domin ya sassauta a kansu shine wa yadau anhum domin ya sassauta ga su yahudu israhum duk wani abu wanda yake da nauyi shari'a su akwai nauyi dokar su akwai nauyi to annabi ya tone ya sassauta musu wannan kun ga misali mun kawo jiya yanzu idan ruwa sun ga abin da in janasa ta tafi mutum yana da sai ruwa ya wanke su ba a sa ruwa sai dai ka sa duci ka goge wurin daga baya ka biya mai da ruwa in ma dan tufafi ne wanki bashi sai dai ka kace wurin daga ga akwai tsanani ba haka ba kuma mu yanzu idan mutum ya kashe mutum ba da gangan ba sai an ce ya ba da diyya in ma yan wani sun ce su yahe shi kenan to su gare su ba haka bane babu zancen wannan kisasi dole sai dai a kashe ka kai kaga tsanani ne amma Allah ya ce walakum fil qisas hayatun mu shari'a ta mu Allah ta cikin kisasi kuna da rayuwa mutunan ga shari'a ta yarda a kashe shi amma kuna iya raya shi ku masu haƙi in wuce ku yahe shi kenan to su ba haka bane to duk sanadiyar zawa annabi ya to ya sassauta wannan gare su duk wani abu wanda yake doka mai tsanani Allah ya ce annabi ya zo ne domin ya sassauta musu wannan Allah ya ce wal aghlal allati kanat alaihim da ƙuƙumma wanda sun kasance tattare da su kaga sai Allah ya siffanta shari'ar su kamar ƙuƙumma mun san ƙuƙumi ko ƙuƙumi wanda in aka kasa haɓa mutum bai iya juyawa bai baka shakak baka da walwala in ma irin wani kwaso an kai mutum irin wanda ake sai ya mai marikin nan a ɗaure ce ne a ɗaure hannu kuma gashi da waya da Allah ku sukewa da mutum to haka Allah ya siffanta shari'ar su su yahudu yanda ka san wannan abuwa ne ya ɗaure ya hana ya hana musu shakat ba su da walwala to annabi duk ya zo ne ya walwale musu wannan da Allah ko yanzu an ka tarar da mutum cikin wannan hali an ɗaure shi an ka zaka an ka zaka an ka bayye shi da Allah wanda ya bayye shi makin shi ne maki zai doka tai sai ya doke shi masoyi saboda ya tarar da shi cikin wata rayuwa mai kunci ya ka mai walwala to haka ne zawwa annabi Allah ya turo shi ne domin ya sassauta ya sassauta shari'ar su ya sassauta musu to amma har da ba su da maki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi Allah ya ce fallazina amanu bihi lalle wanda sun kai imani da wannan annabi wanda Allah ya siffanta shi da wannan siffofi duk wanda sun kai imani da shi wa azzaruhu sun ka girmama shi ko kace sun ka bashi goyen baya sun ka darajanta shi wa nasaruhu sun ka taimaka mai cikin da'awa tai wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu sun ka bi hasken da an sabkar da shi tare da shi ma'ana hasken da an sabkan mai na alqur'ani sun ka bi wannan wahayi da annabi ya zo da shi Allah ya ce kai ulaika humul muflihun sune masu rabautuwa duniya da lahira Allah ka sa muna cikin su to gaba kuma sai ya ce
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا mm الذي له ملك السماوات والأرض mm لا إله إلا هو يحيي ويميت mm فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته mm واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ya ce kul ka karantar da bayu ka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in Qur'ani ya ce ya ayyuhan nas wannan kira ne ga mamman kira kowa ya shigo ciki saboda Qur'ani yana da usulubin kira daban-daban akwai kira ke bantacce akwai kira ga mamme idan ce ya ayyuhal ladzina amanu masu imani ne kawai ya ayyuhal ladzina kafaru kaga su ne wadancan ya ahlul kitabi su ne dai ko ba haka ba to amma an ka game ya ayyuhal ladzina amanu abinda ya ayyuhan nas kowa ya shigo ciki kuma irin wannan gamammen kira hatta aljannu suna ciki saboda su aljannu tabi'un ne lin nas suna bayan mutane yanda ka sai an ce ya ayyuhal ladzina amanu misali masu imani kaga zamiri da maza ne ko ba haka ba ya kuma ne masu imani to har mata suna ciki dan Qur'ani yayi irin wannan kira ya game to har mata suna ciki amma kiran mata ne wani lokaci an ka kiraye mata to maza ba su shigowa ciki mun fahimta amma aka kire maza to har mata suna iya shigowa ciki amma an kire mata ya ce wa qarna fi buyutikunna kaga mata ake ne ko gaba wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula su ne da ake ne eh ku ba ku tsatin gidaje ai ba za ku tabbata ba, e ba a baku da miri da mata, amma aka kire maza to mata suna iya shigowa baya. Da Allah ce ya ayyu hallazi na amunu ku tiba alaikum siyamu, ai ba cewa tunda da miri na maza ne su ɗaya ne banda mata hasu, ko ba haka ba. Ya ayyu hallazi na amunu ta ƙwallaha wa kuru ma sadiqina hammatan suna ciki. Dai an kire masu imani maza hammatan suna baya gare su, su da mata kullum suna bayan mazaizayi. to haka an kai wani gamammen kira har aljanu suna shigowa ciki to ashe da Allah ya ce ya ayyuhan nas wannan kira ne na gaba dai har aljanu suna ciki saboda annabi annabi ne na mutane da aljanu ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba ɗai. Tunan na kuma matsayi annabi ya sha ƙarhin duk wani annabi, kowane annabi ana turo shi zuwa ga al'umma tai, khasatan keɓance, amma shi annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam an turo shi ne zuwa ga mutane amatan gaba ɗai, kowa da kowa, shi ne manzonsu. Kuma Allah ya ce, ma arsallaka illa rahmatan lil'alami. annabi Allah ya ce ba mu turo ka face kasance rahama ga tahalikai gaba ɗai ya ce tahalikai ba sai mutane da aljannu kowa yana ciki zawwa annabi rahama ce ga dukkanin al'umma har tsuntsaye da dabbobi da kowa da kowa na gani da shi da Allah ya ce ka karantar da su ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗai allazi wanda shi Allah da ya turo ni wanda ya bani sako ya aiko ni zuwa gare ku allazi shine wanda lahu nashi ne mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka nashi ne la ilaha illa huwa sama da kasa ba abin bauta da cancanta in ban da shi kuma ga siffa ta yuhuyi shine ke rayawa duk wanda an kalice shi Allah ya halice shi wa yumit kuma shine mai kashewa ba wanda ya sai kashe bawa in ban da Allah sai kwanan shi su yi shi yasa in ma mutum ya sanadiyar kashe wani ya ce sabab ne wane ne sanadiyar wane amma da an kai daidai ajalin da Allah ɗiba mai ne an ƙari to kuma yanzu tun da ya zan sanadi na kashe shi kuma sai a ɗora mai nauyin kashe shi da yi saboda mi an haramta kisa ya yi sanadiyar kashe wane amma hakikanin kisa shi ne kashe shi Allah ne Allah ne kashe shi shi yasa malama suke cewa ya kai mai kisan kai ka rike ka rike da kisan kai saboda kar ka ɗauka maka kanka nauyi saboda ko ba kashe ba sai rannan mutunan nan sai ya mutu kwanan shi sun kare to amma yanzu da kai sanadiyya kai ne sanadiyya sai kuma a dora maka laihin shi saboda ka kashe shi to sifa ubangiji yuhyi wa yumit shike raya kuma shike kashewa da haka fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa annabiyya wanda yake annabi al-ummiyya ba ummi alladhi lahu wanda shi wanda shi annabin nan yu'minu billahi yayi imani da Allah wa kalimatihi kuma yayi imani da kalmomin ubangiji duk wahayin da Allah ya aiko shi da su annabi yayi imani da wannan to wannan annabi wanda Allah ya siffanta shi da wannan siffofi yace rasulihi annabi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wannan annabi kai Allah ya ce fattabi'uhu ku bi shi ku bi wannan annabi ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shirewa da kun bi shi kun shiriyu fa in tuti'uhu tahtadu har idan kun kai mai da'a kun ka bi shi kun shiriyu to in ba a mai da'a ba a bi shi ba kaga al'umma suna cikin mata shi yasa duk wanda sun ka bi annabi sun ka bi karantarwa annabi sun ka bi sunna annabi suna akan tafarki mai kakki amma duk wanda sun ka sun ka bantsare ma sunna annabi suna ganin su sun ishi kansu ba su ba biya annabi ta wanda kuma suna cikin halaka Allah ka kare mu na'am
wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa yahdilun to kun ga adalci na addinin musulunci da lokacin da Allah ya faɗi aibin al'umma to sai Allah ce ba duka na suke lalaku ba duk sharra al'umma ba a kai da Yahudu ba, duk cikin al'umma ba wani sun kai da Yahudu zama sharra al'umma, amma su kansu ya Allah tashi bayanin su sai ce laisu sawa'an, ba duk sun ka tare sun zan daidai ba, daga cinsu akwai mutanen kirki, akwai masu kiyaye amana, kamar yadda mun cikin suratu Ali Imrana, ya gane, to ga su shine Allah ya ce wa min ƙaumi Musa, har wani daga cikin mutanen annabi Musa, ummatun akwai al'ummar da yahduna bil haqqi suke shirewa akan gaskiya malum sun ce kuma yahduna an-nasa bi kalimatil haqqi suna shirye da mutane akan kalma ta gaskiya wa bihi ya'dilun da kuma wannan gaskiya suke daidaituwa suke adalci wa al'umma kaga Allah ya yabe su ya tabbatar da su akan shari'a ya tabbatar da su akan daidaituwa akan shari'a ya ya tabbatar da su akan adalci tare da cewa kuma an karatar da mu baya da yawa daga cinsu akwai lalaku amma lalacinsu ba shi ke kore a ce babu na ƙwarai daga cikinsu ba shi yasa wannan adalci ne na addini kuma shi ne ake son mu tabbatu a kan shi wanda da yawa daga cikinmu ba mu yi makawunan mu adalci wani da inda wasu al'umma sun ka ɓata mai rai to iya tashi sai shi bugun goro misali wani tare tayar na zai ɓata mai rai zai saba mai alƙawari iya tashi duk tarikin na ‘yan kaza ne kuma haka ba wani mai aiki hannu na zai ɓata mai rai zai mai ba daidai ba mai sude na ya mai foran debo ko wani mai aikin hannu da sarwarsu ya mai ba daidai ba iya tashi ya shi bugun goro ta ma duk aiki hannun nan kasa ne ai babu adalci ba bugun goro ba bugun goro wanda ya ma ba daidai ba in shi ne in haka nuna hali ne yake ka tsaya bisa shi da ka sani amma akwai na kwarai da yawa ba bugun goro Allah ya sa mu gane to sai gaba mu yace وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما
mm.
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر Mm.
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا Mm.
قد علم كل أناس مشربهم Mm.
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى Mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa qatta'nahum haka mun kararraba su su wannan banu Isra'ila mun kararraba su kaso nawa Allah ya ce isnatai asharata asbaqan jikoki ne fami ne ɗaiɗai har fami goma sha biyu umaman kuma kowane gida kowace kabila da jagoranta sai an sa su umaman jagorori jagorori misali tun daga zamanin annabi Yusuf alaihi salam kun ga annabi Yaqub in Qur'ani yana batun Isra'ila, Isra'il shi ne annabi Yaƙub. To, yana batun banu Isra'il su ko su ne ɗaya ne, su annabi Yusuf alaihissalam. In ka ji Qur'ani na waɗa asbab, to jikoki ne kenan ɗin su annabi Yusuf. To, sai zan tun daga wancan lokaci su goma sha biyu ne, ɗaya annabi Yaƙub, su goma sha biyu ne. Ba Qur'ani ya kisanta mana ba, ɓangaren Yusuf su da ƙani ne Bunyamin. su ko wancan ɓangaren gida su goma ko ba haka ba, to sai zan tun daga kansu wannan zuriya ta annabi Yaƙubu gida ne goma sha biyu, to shi ne sai ya rassa, ya yi rassa, kowane gida sai zan fami ne nashi na musamman, kowane gida saboda yawan ayyafa, ayi ayyafa, sai zan kowane ya zan zuriya ce mai zaman kanta. Mun bayyanta ko? Da da cewa su ne dai asalin nan nasu, su ne asalin mutum goma sha bin nan, ɗaya annabi Yaƙubu, to duk in ga yana banu Isra'ila, to su ne zo- jikokin jikokin ne. To yanzu saboda tahiya ta yi kyau, kar a samu rigima, kar a samu matsala, to sai Allah ya karkasa su tun da an karkasa su gida goma sha biyu, kamar da mun ga cikin suratul ma'ida ko? Haka Allah ya karkasa su. Ai, kun ga hatta a ta yi ayo sai aidi a ta yi a binciko garin nan na Ariha, wane irin mutane ne da jagorori ne an ka aiki annan musa an ce rike jagorori goma sha biyu a ta abinci ko garin saboda in sun zaka sai kowane ya bayyana ma al'umma ta ga ciyan da yake to har yanzu dai su ne Allah ya karanta da mu wa qabbana hum haka Allah ya karkasa su isnatai asharata asbaqan jikoki ne su goma sha biyu umaman kuma kone da jagoran shi Allah sai ya jagorori to yanzu ta da suke yi hatta ɓangaren shan ruwa, haka Allah yake rarrabewa ko ne ga mashayish. Hatta taiku da annabi Musa ya buga, da Allah ce fanfala kafaka na kullu firkin kaɓaudil asim, su ma idaniya ce hayya goma sha biyu ne, kowa ya sa hayyash. Duk Allah haka Allah ya karkasa su. Mun fahimta ko? To shine Allah ke karantar da mu nan, wa auhayna ila Musa, Allah ce sai mun kai wahayi ga annabi Musa, idis tastahu qaumuhu ha idan zai shayar da mutanen sharuwa. in suna buƙatar ruwa bayan da mun kai muku jiya cikin ɗemuwan nan da ake cikin yawon ɗemuwan nan da ake kun ga cikin sahara ne to yanzu in sun ka buƙaci ruwa annabi Musa sun ka sun ka ce ruwa suke so akwai umarnin da Allah yake ma annabi Musa shi ta ya bugi duci kuma za mu ga ducin zai hitar da idaniya goma sha biyu kuma nan za su shan ruwa to shine Allah ya ce idza sasqahu qaumuhu har idan yana so ya shayar da al'ummarsa Allah ta sai mu ce mai anidrib bi asaka alhajar wannan sandar taka ka bugi duci da wannan sandar taka idan ya bugi duci Allah ya ce fambajasat fambajasat sai duci ya tattage minhu daga gare shi ma'ana in duk duci tattage idaniya nawa
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين
Allah ta gaba yana karantar da mu wannan bani Isra'ila dan musa da mutane masu kisar iyaka to Allah ya umarni gare su a wanda mun gani bayan cikin suratul baqara su shiga ƙasa ta baitul maqdis su shiga masallaci na baitul maqdis su riki gafar ubangiji laifukan da sun kai kuma in za su shiga ga irin siffa da za su shiga yadda Allah ya ce su shiga kuma da yadda Allah ya ce su faɗa Allah ne mai wasu umarni ga yadda za su shiga ga yadda za su faɗa amma bari mu bari Allah ya ce wa iz qila lahu tun lokacin da muka faɗa gare su mun ce su uskunu hadhihi al-qarya ku zauna wannan alƙarya ta bai da wa qulu ku ci min hada da wannan gari haisa shi ne duk inda kuke so ku yawo ta ku ci ku sha Allah ya ce amma idan za ku shiga wannan baitul maqdis wa qulu ku faɗi cewa hiqatun ma'ana gafar ka muke nema ya ubangiji ka gafarta mu idan kuka faɗi wannan kalma ta cewa gafar ka muke so ya ubangiji ka gafarta mu Allah ya ce kuma a bana bi wa da kulul babu sujada ku shiga kofa kuna masu sujada ga ubangiji ai musu umarni nawa biyu da yadda za su faɗa da yadda za su shiga Allah ya ce ka idan kun kai wannan kun cika wannan sifofi kun ka ce yabbatu gafar ka muke nema ya ubangiji Allah ya ce na ga fil lakum khati'atakum duk kurakuran ku zamu gafarta Allah ya ce kuma sanazilul muhsinin kuma su kyautata wa zamu taɓe su zamu ƙara masu fara da kuma Allah wannan abu da aka faɗa gare su me ya kamata su mutane kirki su aikata ku ba gaba kun samu garanti daga ubangiji ku faɗi wannan kalma ku shiga da wannan siffa ku samu gafar ubangiji amma abin ya gagara Allah ya ce
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء
to wannan kalma da Allah ya tashi wai su ce hibatun kuma hibatun kuma na hibatun gafar ka muke da mai ubangiji ka gafarta musu Allah ya ce kai fa baddala ladina sulafu sai wanda suke azzalumai sun ka musayya minhum daga cikin su su wannan da muka musu wannan umarni sun ka musayya kaulan zance gaira da zai iya lubba wanda muka faɗa musu maimakon ce hibatun sun kuma cewa hibatun wai kun zama na shirin kwafin alkama Allah ma zai bashi da tana ke wai alkama alkama hirfitatun hirfitatun kuma da Allah ce su shiga da su shada da sun ta shiga da shayin gindi suna shan gindi suna hirfitatun hirfitatun hirfitatun ba yahudi malam ba yahudi ba yahudi Allah kare mu da shirin su وشين الله يتعين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم سوى الذي الظالمين daga cikin su sun ka musayya zance ba wanda aka faɗa gare su ba Allah ya ce fa arsalna alaihim sai mun ka aiko akan su mun ka aiko musu mun ka sabkan musu don ma'ana guda ce ta ce mun ka aiko akan su ko mun ka sabko akan su rijisan wani yanki na azaba mai sama da kansa Allah ya turo azabar da ta baka da su Allah ya ce ma kanu yanzu saboda za ka tsanci la yahudu malam dan shi to wannan su ne yahudu wani su da zamanin annabi musa to haka zamanin annabi dawud karki allah ya tora mu kuma abin da ya faru zamani na annabi dawud alaihi salam karki allah ya tora mu abin da ya faru wannan zamanin annabi musa to sai da za a sa ayi musu tuna baya da aka rasa su halin su ne ɗabi'a su ta haka da shirki haka da shirki hatta zamanin annabi dawud alaihi salam sun ta ƙetare iyaka akwai wani gari da ake kira aila kamar da ibn kasir ya ce ita aila guri ne kusan taiku kusan baha kusan taiku kan ba su da nisa da inda ba su ke to sai Allah sai ya musu sharadi Allah ba su dama duk lokacin da su ta kamu su ta kamu su Allah ba su dama amma ranar asabar su kiyaye kar su kamu ranar asabar تسلم كثيرا أكثر زمن أدب اليومي بأي وانا شرط اللي سوى تو كما سنت هذا كي ترى إياك سيما الله جانبيش ranar asabakin da aka hana musu kan mutum sai Allah ya tsaya babu ranar da kini ke zuwa sai ranar asabar kun sai Allah yana so ya kama mutum yana cewa abin da barci ta ƙi bari da in kana so ne so ne na da kake yi ta ƙi bari dai ba mamaki son da kake yi mai so ne mai daraja shi matsayi ishirin da kake so ne to yanzu ba Allah ya kaɗi wani ne ba to sai a ƙara so a ƙara tusa ma so ya so ne in da kana so ne na ka so ashirin zuwa so da kake so shi so ya linka yana da ke da kuma ka domin ka ƙi bari ne ka yadda za ka sai Allah ya jafi ka so ba ka ƙi bari ba to sai Allah ya jafi ka so kamar sabon Allah ne ya fi gani yanzu da ake cin mutane zana kuɗi da ruwa haramun ne riba ko ba gaba kaza haramun ne a bari yanzu idan mutane sun kibar sai da an tusa musu masu abin ko mutum bai yi an kai inda abin ya yi tsatsa ya san ɗabi'a ta bai yi bai yi sai yadda Allah shi yasa ayyuka da yawa da asa da mutane suke yi ana ce musu bari su bari kuke ganin ba su bari to sun kai ne inda sun tusa ta ubangiji har an makala musu abin an makala musu abin kamar da annabi ce man Allah shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rata ya maka ne son abu to sai a rata mai so ai kamar sai yace ana cin kan sai ba ta da kyau yana tare kamar da yawa so sai yayi kamar to da ya dan dan da bai ba sai inda Allah ya Allah sai inda Allah ya duk sabo Allah da kaje ana cewa ka bar shi ka bar shi wallahi ana ma hannu mai sanda ne dan da ka kusa mai da ka tsantsanai to bari ne sai da Allah wallahi ba kowa bane yake kusa wa kanna ya farta ya tuba ya farta wanda Allah ya so wani in yayi saba ya shaka tuni ya ba ya shaka to haka ne su wannan mutane sun so an san da musu kamun kimi ya sana so sai Allah ruwa kuma sai shi ya karanta da su cewa wa ai ranar asabar da ya karanta kamun kimi ku zan zo a ranar juma'a ko ya haka ku gaba ku shirya yadda in kihi ya tura mun zai taru ranar lahadi sun zo kwashe a biyu ko yalla la yi ba za mu gani musibar ta sama ba shi ne Allah ya ce
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا
shi ne Allah ya ce يفسقون wa samun ka tambayi su su wannan yahudu masu yi wata annuti daban-daban ya annabi Allah ka tambayi su suna da labari alal qaryat dangane da alqaryat ta Allah ta yi kan ta kasance kan ta kasance hadarat al-bahr kan ce hadarat al-bahr kan kuma ka ce qurbin bahr kusan ta gure take ba da nisa da ta gure Allah ya ce in ya aruna fi sabti sai da suke ƙetare iyaka ranar asabar Allah ya haramta musu namun ki amma suna ƙetare iyaka ranar asabar Allah ya ce is ta atihim hitalu ta yadda kuma kihi ya kasance yana zo musu yau musabtihim ranar ta ta asabar da Allah haramta musu kamun kihi to ran nan kihi ke zo musu shurran gashirin da hiri ranar asabar an samu musu kamun kihi da Allah ta jaraba gashirin da hiri ko da hannu sai ta samu shi kamar yadda mutane ke da ake haishi Allah ya ce za mu jarabe ku min as-saydi da abubuwan farauta tanaru aydikum wa rahmatullahi in za ku ta aikin hajji kaga haramun ne duk wanda ya sun sai ihramin aiki sun daura niyya haramun na yin farauta to Allah ce za mu jarabe ku da abin farauta ga ku ga shi kana iya kama abu da hannu kana iya samu abu da hannu ga shi Allah ya jarabe mu za ku kama ku to haka ne su ma an kan musu yau musabtin shura'a rana asabar ga shi ne shura'an da hiri kuma mai yawa Allah ya ce wa yawma wa yawma bin wa yawma la yasituna la ta'tiyya ranar da ba a sabar kuma su ranar da ba a saboda su nemi shi cikin waje wasu mai zarfa Allah ce ka zalika na faru kuma ba mai wasu haka nan da jarabe su akan fasa kasar suke na
وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم to wasu na ƙetare يتقون iyaka ranar asabar ko da an gaji wa mutanen gari sun su biya ga su su wanda sun ƙetare iyaka suna kan wuri ga wanda sun fi haƙƙi za su musu wa'azi ga wanda sun zo suna hana masu wa'azi ina ku ina musu wa'azi ku daba kansu ga wanda sun sun koma gehe ba abin da shi musu da yan baruwa na to shi na yanzu ga masu wa'azi sun zo suna musu wa'azi kan mutum da kuke yi kuna sanya gobe ranar juma'a ranar asabar kihi ya taro ranar lahadi ku ga ku kama duka wannan keta da iyaka ne abinda Allah na ta mu dan adam baka yi ma Allah dubara suna ta musu wa'azi suna ta zalumawa sai sun ga sun kai cikin sun uwan su kila Allah ce wa in qala ummatu minhum tun lokacin da wata al'umma daga cikin su sun ka faɗa ga masu wa'azi sun ka ce lima ta izo na kauman dan mi za ku wa'azi ga mutanen da Allahu muhlikuhum kusa musu ido saboda Allah zai harkar da su Allah su ma dubara أو معذبهم عذابا شديدا ko Allah ya azabtar da su azaba mai tsanani ina ku ina musu wasu ku kyale su qalu sai musu wasu sun ta ma'azratan ila rabbi ila rabbi wannan shine yankan hanzari ga ubangiji shine yankan uzuri ga ubangiji ai musu wa'azi gaban Allah ba su wa'azi ba su cewa mun gani suna yi ba mu gani su wannan yankan hujja ne daga ubangiji ku yi hankali musu wa'azi wala law yattaqun ya shaki ya su bari kai ba su bari ba shi yasa ma Allah ya ce فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا
to su يفسقون wannan masu kamun kifi wanda ake ma wa'azin maimakon su yi aiki da wa'azin da ake karantar da su Allah ce kai falamma da su ma zuki rubi lokacin da sun kai kyale ko sun ka manta da abin da ake musu wa'azi da shi to ya Allah ce sai mun ka turo azaba da mun ka turo azaba an zai nan da zai ne ya haura an su waɗanda maluma masu hani daga mummuna Allah ce mun ka samu da su mun ka kidatar da su wa akhadna sai mun ka kama alladina zalamu wanda suke azzalumi masu samun kima suke tarjiya ta Allah ta mun ka tamke su bi azabin bakisin da azaban mawalakanciya bima kanu ya fasu saboda fasikatar su wasu wani wasu kuma su dan ba karo ne wadancan mutane wanda su wasu yi aziba da wanda kuma sun tafi gane su to amsa da malama sun sun ba su sun ce saboda matsayin su bai ga a su yana mun bayyana matsayin su bai ga a su ba an dai a mutum masu wahabi su kuma Allah ya tsirta da su amma wani sun kayi tarin babu wani su Allah bai kuma su eh to sai ce ne فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة
Allah خاسئين ce falamma ataw lokacin da sun ce shishigi sun ka ketar iyaka amma nuhu anhu dangane da abin da an kane su akai na kamun keke har da Allah na tsamai mai kamun Allah ce kulna lahu kai sai mun ka faɗa gare su ko roƙi da kan ku kasance birai Allah ku ji wannan azabar da Allah ya musu Allah duk masu kamun keke ne daman kusan gidan kowa akwai su kuma mutanen su sun ta ja musu kunne wasu ku ce kwakwalwar mu mu dai ba mu kamu Allah kana ganin ɗan uwan gashi Allah bai sai gani duk masu kamun kiki duk inda sun ka shiga duk gidajen da suke Allah ce kullu lahu sai mu ce musu kulu ina nata ku kasance bai fasu ne kuna wala Allah da da da zaka ɗan uwan ka zama shan kuma wani na ko shi ne a sai duba bayan kwana uku Allah ta shi suke Allah ya kawo sai Allah ba Allah ya dan adam dan adam in kai da ketar iyaka yana gaske ne wallahi wasa Allah ba wallahi wasa Allah ba Allah wanda Allah ya gina maka kai tsaye ya kama ba mai canza su da hannun su suke wa masa ta'u mu biyo ma wa kan yarju ba su ci gaba da wa an canza musu amma can cikin suratul yasin da Allah ya ce wa launa shahu la masakhrahum ala makarati da mun ga dama kai tsaye nan da suke zaune la masakara mu sai mu canza su da halittarsu wallahi ana ga mutane sai su kasance wata halitta ba masa ta'u mawdiya wala yajur ba su iya ci gaban rayuwa kun ba iya mai da so da shi kwana uku an kare su Allah Allah mutum bai san Allah inda dan adam ya san Allah bai wasa da wallahi bai tsini da Allah a ce ma wani bai tsoron Allah wai kaje an kunna wani Allah na kan subhanallah ko kaje wani bai tsoron akwai haɗuwa da rana haɗuwa da Allah ko kaje mutum na izgi karo min ba ran ɗan ko ba karo min ko kaje mutum ya ɗauki abin kamar hamu ga bai ɗan ko kenan har zo gaban Allah la hawla wala quwwata illa billah dan adam inda ya san hakikanin sana Allah wallahi an ka ambata mai suna Allah da ya sani wallahi da sanu da shi ta dibu wanda ke takama masu kasar ya kai da Allah ya kuma da Allah ke karanta da more ne daban-daban wasu alaban ma kamar shi su a da duba da kuma duk wani ya karanta da kuma su ne duka yahudu ciki yahudu ne wajen Allah ya mulki da rasa wa khalaqa wasu biran Allah ya shiga su wasu kuma adabta Allah ya su saboda kin tarbiya ai da adam inda sai Allah da ya sani babu wa annabi Isa lokacin da Allah ya tarantar da shi yahudu na nuna neman da suka shi ba akwai wani bida'iki wanda shi ya san da annabi Isa ke zama yayin jinga da su yahudu ku biya ni ya san da gudan shi wallahi da ya shiga cikin baitul maqdis zuwa ya gwado shinji ba ko annabi isa ko babu shi yana shiga su suna waje sun haɗa da takubban suna abubuwan kisa zura da shi annabi isa ya hito dama ya yi bilanci ya ce inda da zai zo shi yana shiga bai gane ba ta kuka da yake bisa yanzu da ce musu ban gane ba kai tsaye Allah sa musu ko annabi isa sun kama sun kashe shi sun gudu suna wani fatalar wasu yi isa mai wani masu lalata Allah ce gare su kuma kasar ba masu kwalafo walakin shi fi halawa ba su kashe shi ba ba su rata ya ce wannan aka musu kama da shi suna ganin shi ne ba shi ba ne to Allah Allah sai ya canza ba kama da a ce kai ne yawa ne to wala mu kiyaye Allah kiyaye Allah inna ba kashar fi da shi Allah ka kare mana da Allah ka kare mana da Allah ka mana rahama Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu insha Allah sai da dare sai mu tashi wannan wata gaba ce mu ويستأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن شاء الله درسنا نقول أكثر abin makar tare da Allah ba mulada kuskure Allah ya zafi kamar yadda da suke cikin bayan sa ya Allah bana shi muke Allah ka san bukatu tun mana alkhairi Allah ka biya mana bukatu tun mana alkhairi duk musulmi ta yare alkhairi Allah ka mana dubi Allah ka mana Allah ka gafarta mu gafarta mu iyayen mu gafarta mu iyayen iyayen mu in musulmi sun karga yin Allah ta sun zuta duk mun kasar Allah ke kuma goma ya Allah bin wasu fata wannan kasa da shari da bala'i in ba shi ba Allah shari da su in ba shi ba Allah kamar da shari zuwa gare su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hannu gare mu ka tsare mu ta ko'ina ya Allah yan uwa musulmi da ake zartar su ba su da sauran kasashe na duniya Allah ka musa biki Allah ka musa biki marasa lafiya gida ba su fito da Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya musamman mahaifiyar mu goma da Muhammad muna tawassali ko da yaushe Allah ka ba ta lafiya sauran marasa lafiya duk inda suke ya Allah Allah mu da ke da lafiya Allah ka ƙara mana kasance jari da bauta gare ka Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu ta ko'ina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كركم الجري بدولة